أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان اصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه واله وسلم وشر الأمور مهدثاتها فإن كل مهدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وأصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي bayanka muna godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala wanda ya sake sada mu a wannan majalisi namu mai albarka na karanta littafin ash-shama'ilul muhammadiyya na Abu Isa Muhammad bin Isa bin Saura at-Tirmidhi rahimahullahu ta'ala littafin da ke bayani game da sifofi da dabi'u na fiyayyen halitta Annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam a wannan rana ta Litinin yau muna shidda ko biyar ga watan Muharram dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da takwas hijiran manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wanda ya daidai da ashirin da biyu ga watan shida dubu biyu da ashirin da shida miladiya a muna fata Allah ta'ala mana muwafaka wannan kuma yana ga darasinmu na goma ne a cikin wannan littafi mai albarka yau za mu tashi babu ma ja a fili basi rasulillahi sallallahu alaihi wasallam baban da ya zo yake bayani game da tifa ta ma'aikin allah tsira da amincin allah su tabbata a gare shi a wannan baban ya biyo bayan babubbuka waɗanda suka gabata kamar babin da mana bayani akan gashin annabi sallallahu alaihi wa sallama sannan sarce wannan gashin da kuma sa mishi mai da sa mishi turare sannan bayani akan furfura sannan bayani akan sa lalle sannan bayani akan sa kwalli sannan sai ya biyo da bayani akan tufafi malamai suka ce waɗannan dukan sun kakalle su ma'ana wani ɓangare ne na ado na ɗan adam tun daga wancan har ya zuwa shi wannan babe na tufafi a wannan baban imamu tirmidhi ya kulla shi ne domin ya mana bayani game da abin da ya shafi tufa ta annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama na bangaren sifar ita tuhar da kuma nau'inta da launinta da sauran da waɗansu abubuwa wanda suka ratayu game da tufa ta annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama to abin da ya kamata kowane mutum ya sani cewa al'aslu fil libasi al'ibahatu asali game da tifa shine halakin wannan shine asali amma al'akamu taklifiya alhamsa ta jiri alaihi mana hukumce-hukumce na shari'a guda biyar sukan hawa kan hukumcin tuha akwai lokacin da zai zama wajibi ne kamar mutum ya ƙoye al'aura babba wannan wajibi ne mutum ya ɓoye ta kaga a nan tufa ta wannan ɓangaren wajibi to kuma akwai inda zai zama mandubi mustahabbi kamar sanya fararen kaya ko sanya kaya sabbi a idi ko kaya wankakku a juma'a waɗannan mustahabbi ne to kuma akwai inda wato sanya tufar za ta zama haram kamar mutum ya yi kamanceceniya da kafirai namiji ya sa tufafin mata da sauransu kaga wani ke zamantowa haramun ne kuma akwai inda ke zamantowa makaruhi malamai suke cewa kamar mutum mawadaci ya rika sanya tsaffin kaya ta wannan makaruhi ya kamata a ga wannan asar in ni'imar da Allah ta'ala ya mishi na wadata wa amma bi ni'imati rabbika fa hadith to dai kaga an samu ko ya zama wajibi ko ya zama mandubi ko ya zama haramun ko ya zama makruhi ko ya zama mubahi amma al'aslu mubahi kinan kowane kaya mutum yakan iya sa shi halaka ne sai dai kawai mutum ya nisanci tufafin da shari'a ta haramta wanda annabi sallallahu alaihi wasallama ko dalilai na shari'a suka nuna cewa wannan haramun ne wannan kawai zaka nisance shi to idan aka hudda wannan kowane tufa halaka ne ko mutum ya sa saboda ya inganta daga annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama yake faɗa a cikin hadisin da imam bukhari ya rawaita mu'allaq a cikin kitabul libas a cikin sahihin shi yake cewa manzo sallallahu alaihi yake cewa kulu washrabu walbasu wa tasaddaqu min ghairi israfin wala makhila annabi sallallahu alaihi yake cewa kulu washrabu ku ci ku sha idan idan Allah ta'ala ya muku wadata ku ci kuma ku sha abun sha sai yace walbasu kuma ku sanya tufafi wa tasaddaqu ku yi sadaka sai yace min ghairi israfin ba tare da almubazziranci ba ba tare da banzantawa wala makila kuma ba tare ba da jiji da kai da kuma sanya kaya na nuna isa da ɗaukaka kin da kaga walbasu wannan abun guda biyu ko za a guje ma israf da kuma makila haka nan asar ya tabbata daga abdullahi dan abbas yake cewa kul ma shi'ita walbas ma shi'ita ka ci abin da kake so ka sanya abin da kake so ma akhta atka thanatani matuka abubuwa guda biyu sun kauce maka matuka ka bar abubuwa guda biyu shine yace sarfun wa makhilatu almubazzinanci da kuma girman kai da haka waɗannan abubuwan guda biyu su ne zawajibi mutum ya nisance su da haka shari'a ko ko mu ce dalilai sun zo sun bayyana mana waɗansu daga cikin nau'uka na kaya waɗanda aka haramta mana na farko akwai al'isbalu mutum ya saki tufashi mutum kenan namiji ya saki tufashi har ta huce idansa wani daga cikin wanda hadisi ko kuma mace nassi ko shari'a ta nassanta aka haramcin wannan hadisi ya zo a cikin sahihu muslim wanda annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam yake cewa thalathatun la yukallimuhumullahu yawmal qiyamah wala yanzuru ilaihim wala yuzakkihim wa lahum adhabun alim sai fara da al musbil wal mannan wal munfiqu sil'atahu bil halif al kadhib wadannan mutanen guda uku manzon sallallahu alaihi wasallam yake cewa a yini kiyama Allah ta'ala baya musu magana magana ta rahama ta tausayi baya kallon su kallo na rahama kuma Allah baya tsarkake su game da laifukan su bare sanya su aljanna na farko shine almusbil mai sakin tufashi ta wuce idansa na biyu shine almannanu mutum mai annamimanci mai kokarin hada hada tsakankanin mutane sai ce wal munfiqu silatahu bil halifil kadib da kuma mutumin da yake kokarin tallata hajar shi da ƙarya da rantsuwa na ƙarya abinda ba haka bane ya zo ya ce haka ne to don haka malamai da yawa daga cikin malamai suka ilga cewa wato yin isbali mutum ya sake tufar shi ta wuce idan sau wannan yana daga cikin kaba'ir zunu yana daga cikin manya-manyan zunubai da haka daga cikin abin da ya kamata kenan a tuha a kiyaye kuma da sai banda wannan da yawa sun zo wanda suke bayani a kan wannan abu na biyu wanda shari'a ta hana game da tufa ta maza ta hana mu musa tuha na alhariri alhariri an haramta ma mutum ya sanya shi haka dai shari'a ta hana mutum ya sanya tuha ta shuhura mana ka sanya wani ko da kuɗin shi kaɗan ne kai dai wani ɗinkin da za ka zama daban a cikin al'umma ka zama daban kowa iya ganka sai ya kalle ka kowa sai ya nuna ka to shi wannan sa shi haramun ne abu na uku wanda aka haramta shine cewa mutum ya sanya kayan da zai kamanceceniya da kafirai Muhammad sallallahu alaihi wasallam ake cewa man tashabbaha bi qaumin fa huwa minhum duk mutumin da ya kamanceceniya da waɗansu kafirai to shi ma yana daga cikin su to waɗannan su ne nau'uka manya mai guda uku kaga ka kiyayi isbali ka kiyayi sa alhariri ko tufa na shuhura ko kuma ka sa tuha wanda yake kamanceceniya da mata ko yake kamanceceniya da kafirai to waɗannan su ne nau'ukan da aka hana da aka kenan kai tsaye a insha Allah sai mu hara hadisi na farko a cikin shi wannan babi kamar yadda malai yake yake faɗa babu ma ja a fili ba su rasulillahi sallallahu alaihi wasallam maliki haddathana muhammad bin humaydin razi قال حدثنا الفضل بن موسى وأبو تميلة وزيد بن حباب عن عبد المؤمن بن خالد عن عبد الله بن بريدة عن أم سلمة قالت كان أحب الثياب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم القميص a wannan hadisi ne ingantacce imam imam tirmidhi ya fitar da shi a cikin jami'in shi kitabul libas babu ma ja'a fil qamis imam al-albani ya inganta shi da haka wannan hadisi ne ingantacce hadisin ummu salama yarda Allah tabbata gare ta qalat tace kana ahabba thiyabi ila rasulillahi sallallahu alaihi wasallam ya kasance mafi soyuwan tuha zuwa ga annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama alqamis shine qamis ina ka ce qamis ita ce tuhar da take da wuya da kuma wajen hannu take da hannu kenan riga dai wanda za a dumka haka malamai suka ce saboda wannan wato idan mutum ya sa shi to babu takura kuma babu yawan aiki a tare da kai tun da ɗinke yake kawai ka sa shi ka sa shi shikenan amma da a ce mayaki ne to sai kana ta kula da shi ya sabko ka maida ka yi can ya ɗage daga nan ka daidaita ka yi wani wane ne ka ga akwai wahala amma a ɗinke yake daidai jikinka to kaga ko in ka sa shi shikenan baka da wata matsala to malamai suka ce saboda wannan ne annabi sallallahu alaihi wa sallama yake son kamis yake son tufa dimkakka sai hadisi na gaba حدثنا علي بن حجر قال حدثنا الفضل بن موسى عن عبد المؤمن بن خالد عن عبد الله بن بريدة عن أم سلمة قالت كان أحب الثياب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم القميص wannan hadisi nafsin hadisin da ya gabata ne sai dai kawai dan bambancin da aka samu a isnadi shi ne ya sake kawo shi sai hadisi na gaba haddathana ziyad ibn ayyub al-baghdadi qala haddathana abu tumayla عن عبد المؤمن بن خالد عن عبد الله بن بريدة عن أمه عن أم سلمة قالت كان أحب الثياب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يلبسه القميص mana shi mana nafsin hadisin da ya gabata da aka hadisi guda ne malai kashi da isnadai guda uku daban-daban sai dai a cikin wannan a isnadin akwai ƙari a kuma matanin ma akwai ƙari domin da ya zo ce an abdullahi bin bureda sai ce an ummihi amma isnadan biyu da suka gabata daga an abdullahi bin bureda an ummi salama ba tare ba da ya kawo da an ummihi kenan ƙarin anan abin da aka samu kenan a cikin matanin kuma an samu cewa ila rasulillahi kana a habba thiyabi ila rasulillahi sallallahu alaihi wasallam yalbasuhu yalbasuhu a sauran kawai alkamis aka sababu zancen yalbasuhu haka wannan kaman yana bayanin halin kenan a lokacin annabi sallallahu alaihi wasallam ya fifita alqamis fi hali kaunihi yalbasuhu kenan in sawa ne amma in shingudawa ne ko wani abu daban wannan wani hukunci ne daban amma dai game da sawa to abin da ya burge shi ko yake so to shine samu dinkakken tufa wanda akwai wajen wuya da kuma wajen sa hannaye qala abu isa kenan imamu tirmidhi yace hakaza qala ziyad ibn ayyub fi hadithihi ziyad dan ayyub haka ya faɗa a cikin hadisin shi yace an abdullahi bin buraida an ummihi aka samu wannan ziyadan an ummi salama وهكذا روى غير واحد من أبي تميلة مثل مثل رواية زياد بن أيوب كان بند شيء أقوى أن سما سروا يشيشي دشوا عن أمه وأبو تميلة يزيد في هذا الحديث عن أمه سيتي وهو أصح معنى وانا وانا أتكين إسناد أقوى عن أمه يتي في آه إنغانشي سادس نقبا حدثنا عبد الله بن محمد بن الحجاج قال حدثنا معاذ بن هشام قال حدثني أبي عن بديل يعني بن ميسرة, ميسر ميسرة الأقيلي عن شهر بن حوشب عن أسماء بنت يزيد قالت كان كم قميص رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الرسل حديث أسماء بنت يزيد قالت تشي كان كم قميص رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الرسل وانا حديث إمام الترمذي يفتر الشيء أتكي جامع إنشي كتاب اللباس باب ما جاء في القميص sai dai imam al-albani ya da'ifantar da wannan hadisin to an samu wani hadisin wanda babu kummihi malamai sun kafa hujja da shi na haka dai hadisi yana cewa tana cewa ya kasance hannun riga shine kummu qamisi rasulullahi sallallahu alaihi wasallama hannun rigan annabi sallallahu alaihi wasallama ila rusul ar-rusul shine al-mifsal bainal kaffi was-sa'id mana hannun nan misurin shi da hausa nan eh wuya hannu ko wuya hannu a shi tsintsiyar nan ne ko wuya hannu wuya hannu ba nan shi ne abusu kina da sallar sallama wato tufar rigar shi kinan tana tsayawa ne akan wuya hannu tana tsaya bakin nan حديث نقبا حدثنا أبو أمار الحسين بن حريث قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا زهير عن عروة بن عبد الله بن قشير عن معاوية بن قرة عن أبيه قال أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في رهة من مزينة في راحة من مزينة لنبايعه وإن قميصه لمطلق أو قال زر قميصه مطلق قال فأدخلت يدي في جيب قميصه فمسست الخاتم فمسست الخاتم يا زود مسست هو مسست أما سكتي مسست بكسر السين أفصح amana ta masastu a wannan hadisin hadisi ne ingantacce imam abu dawuda ya fitar da shi a cikin allibas haka ne babu maja imam ahmad imam tayalisi ibn abi shaiba at-tabarani fil mu'jam al-kabir ga sunan dai malamai burjik takhrij wannan hadisi sun fitar da shi da hadisi ne ingantacce imam al-albani ya inganta shi a cikin fi sahih wa da'if sunan abi dawud hadisi ne ingantacce a hadisi daga muawiya dan qurra shi kuma daga baban shi kala yace ataitu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam na tafi wajen annabi sallallahu alaihi wasallam fi rahatin a cikin wata tawaga a cikin waɗansu mutane idan aka ce arrahatu min alqaumi min salasati ila al-ashara ila al-ashara min salasati ila al-ashara shine arrahatu min alqaumi daga mutum uku zuwa goma shine rahab kenan mutanen da ta yi su zama hudu ne biyar shidda bakwai takwas tara to a cikin waɗannan kenan ya ji wajen alaihi sallallahu alaihi sallama a cikin waɗansu mutane wanda suka suke ɗauke da wannan adadin sai ce min muzaina daga ƙabilar muzaina linubayi'ahu mun je ne dan mu ma annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama mubaya'a sai ce wa inna qamisahu la mutlaq lalle tufashi rigar shi wanda ya sa mana a buɗe take kenan mahalulun ghair mazrur kenan an hudda bitina ai mana riga idan za a yi ta wata kayan ta gaban a buɗe ko za a balla bitina ne mana mutlak ya ganshi cewa rigar ba a sa bitina ba au qala zirru qamisihi mutlaq shine kenan ko kuma butuna rigar shi ba balla su ba qala sai yace fa adkhaltu yadi fi jaybi qamisihi yace sai na sanya hannuna a wuyan rigar shi a jay mana idan aka faɗa galiban ana nihin kenan wuyan riga amma kuma yana ɗaukan wannan aljihu wanda muke sa wanda ake sa shi a gefen riga shi ma na ɗaukan shayi amma galiba yana ɗaukan kenan wuyan riga ya ce to sai ya sa hannun shi a wuyan riga annabi sallallahu alaihi wasallama sai ya ce fa masistul khatam sai na shahi wannan tambari na annabta na annabi sallallahu alaihi wasallama wanda bayanin shi ya gabata a can baya da haka malamai suka ce al-aslu shine ighlaqu zirrul qamis shine al'asu asali shine mutum ya sanya ya balla mutunan shi kuma don wannan ne maka gaya aka sa tuhar ko don a rihe jiki to kasancewar annabi sallallahu alaihi wa sallama an same shi da wannan malamai suka ce ta yiwu da wani sababi sababin da ya sa aka samu wannan ko zahi ko yanayin rigar ko dai wani abin da ya kama da haka don haka kamar yadda wasu gani kenan wani sai malamai suna bayana kuma su tuɓe sai su hudda su ce ai haka manzo ke su suna za su suka ce wannan la ya dulu ala sunniya la min karibin wa la min ba'id wannan baya nuna sunna wannan yana bukata ce da wani dalili ne yasa amma in dai wato asali ne to aka sa riga sai a balla fito sai dai da wani dalili shi ma na sallallahu alaihi wasallam abin da ya sha iske sha haka saboda wani dalili ne kuma cikin hadisin malamai suna bayanin cewa wato halak ne wani ya sanya hannun shi a cikin rigar wani musamman a ce in wani bukata ne ko dama wannan abun ko wani abun da ya kama da haka shi ma ya sa ya ji wannan wato tambarin na annabta don haka dai wannan yana bayani ne akan cewa to annabi sallallahu alaihi ya gan shi kenan inda bukata mutum yana iya budewa inda bukata shine ko hadisi yake nuna bayan nuna ba cewa kenan kawai kullum ka saka buɗe al'asul shi ne a yi shi don wannan ma yasa aka yi shi na kamar suka ce inda wanda suke ɗaukar cewa wakil haƙin sunna ne ko ne da mazala to tun da ba kenan in aka yi maka a sa fita kenan ko a yi shi haka na abu ne da haka dai kawai yana nuna kenan halak ne inda bukata sai hadisi na gaba حدثنا عبد بن حميد قال حدثنا محمد بن فضل قال حدثنا حماد بن سلمة عن حبيب الشهيد عن الحسن عن أنس بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج وهو يتكئ على أسامة بن زيد عليه ثوب إطري قد توشه به فصلى بهم shi wani hadisin hadisi ne sahih hadisi ne ingantacce imam ahmad ya fitar da shi a cikin musnad ɗin shi haka nan imam ibn hibban a cikin sahihin shi da sauran marawaita imam al-albani ya inganta shi a cikin muhtasar shamali a hadisin anas dan malik ya dala tabbata a gare shi ya ce annan nabiya sallallahu alaihi wasallam lalle ma'aikin allah tsira da amincin allah su tabbata a gare shi kharaja ya fito wa huwa ya take ala usama ta bin zaid ma'ana ya dogara ya dogara kenan kaman yayin da bashi da lafiya kuma yanzu zai huto to baya iya tafiya shi kadai wani lokaci mara lafiya yana samun wani zan dan tallafa shi to sama ya dalda tallafa shi nasu salama ya jinginu a jikin shi sai ya huto ya ce alaihi taubun itri mana yana saye da wata sifa mana da yana saye da wata tifa ta wato alburda wanda aka kera ta yamaniya ko mukhattata mana wannan itri kenan nisba ne zuwa kama a ce madi yan kaza kenan wata tufa ce wanda aka ake jingina ta zuwa ga wannan zuwa ga ƙasar yaman kuma wanda tana da zane a jikinta kadita washa habihi hakika annabi sallallahu alaihi wasallama mana ya rufu da shi ya dora a saman kafadin shi tawasha habihi ay wada'ahu ala atiqihi ya dora a saman kafadin shi guda biyu kenan kuma kamar yadda zaka dora ka je wa ɗaya saman ɗaya haka annabi sallallahu alaihi wasallama yayi irin wannan fa salla bihim annabi sallallahu alaihi wasallama sai zo ya musu sallah yayin da ba shi da lafiya na kamar lishafi jana salasalama ya sa nau'in irin wannan tifa kenan alburda ce kenan babbar riga ce nau'in kira ta yaman mai zane na salasalama ya sa kuma ya yi nau'in irin wannan na sa kayan kamar dora a saman kafaɗin shi ya rike kafaɗin shi duka ya zo ya musu sallah da wannan sallallahu alaihi wa alihi wa sallam imamu tirmidhi ya ce وقال أبو بن حميد قال محمد بن الفضل سألني يا بن معين عن هذا الحديث أول ما جلس إلي آه محمد بن الفضل يكي تشوى يحيى بن معين شو أن يحيى بن معين وتونيغا وتشمال من حديثي wataran sai ya halarci majalisi na Muhammad bin al-Fadl ina ko wani hadisi da ya ji a wajen shi wanda yake so ya karanci wannan hadisi to shine yake cewa wato ya haya bin ma'in ya tambaye shi farkon zaman shi da ya a wajen shi ya zama a wajen wa Muhammad bin al-Fadl sai ya ce mishi faqultu haddasa ma'ana da ya zauna ya ce mishi haddasa ka ba mu labari game da wannan hadisin shi wannan hadisin na makaranta shi ne Yahya bin Ma'in ya ji labarin shi a jawabin Muhammad bin Fadl da ya zo da ya zauna ma ta ya ba mu labari game da wannan hadisin malam kawai sai ya dauka sai ya ce fakultu sai na ce haddasana Hammad bin Salama sai fara zai fara jero hadisin faqala sai Yahya bin Ma'in ya ce mishi lauka na min kitabika sai ce ina ma da a ce ka ɗauko littafinka ka karanta mun daga littafinka domin wannan shine athbat mana yana so ne ya ɗauki hadisin mana ta hanya wadda take mafi tabbata shi ne ce mishi mana da ma wannan hadisin naka ka karantar da mu shi daga littafinka wanda ka rubuta muhammadu bin al-fadl yake cewa faqumtu li'ukhrija kitabi yace sai na tashi domin in shiga gida in je in dauko wannan littafi nawa in karanta shi fa qabada ala thawbi sai ya bin ma'in sai kama rigata in ji Muhammad bin Fadl thumma qala sai ya bin ma'in yace amlihi alayya mana imana imla'in shi tunda da littafin baya kusa to yanzu karanta mana daga harraka sai ce fa'inni a khafu Allah alƙaka sai ce ina jin tsoro kar ka tafi kuma ba zan sake gamuwa da kai ba malamin suka ce ka kalli hirs kwaɗayi na malaman hadisi na yadda kadda wani abu ya zamanto saboda gida zai shiga bai san ba kuma mai za a iske ka ajiye abin da ma ya zo neman na harran ma ya rasa bari da littafi gida ne kawai zai shiga ka kuma littafi ya ce a yanzu dai a karanta mana muji ka aje ka shiga kasa kenan in kasa haɗuwa da kai bayan ta shiganka na ta fahimta to shine malamin sai ya zamna Muhammad bin al-Fadl sai ya karanta musu wannan hadisi sai ke cewa fa amlaituhu alaihi sai na musu imla'in shi wannan hadisin da ma karanta yanzu sai ce summa akhrajtu kitabi fa qara'tu alaihi yace sa'annan bayan wannan sai na shiga gida kuma na ɗauko littafin kuma na karanta yanzu kuma yara bayan tun da ya ji hadisin ya ɗauke shi babu lahi a shiga gida ko da ma ke da an rasa na littafin wannan kin ya samu kaga wannan shine wato hirs ko kuma mu ce kwaɗayi da kuma wato kaman ragaba mai ƙarfi game da ɗaliban ilimi kuma ba a taswif wani abin da ya kamata a yi shi yanzu a ce a sai an jima a ba san ba an jima me zai afku suna amfani da damar su amma da yawa daga cikin ɗalibai yanzu muka rasa abin da za ka yi shi gobe jimi ka ce ya an jima sai an jima sai sauran awa guda za ka tuba za ka rika binciken ma lokaci Allah kyauta kenan dai a takaice shi wannan hadisin shine kenan Muawiya bin Ma'in ya karbe shi daga Muhammad bin Fadl ya mishi imla'in shi kuma daga baya ya zo ya karanta mishi daga littafin shi sai hadisi na gaba hadisi na 60 malice haddathana suwayd ibn nasr قال حدثنا عبد الله بن المبارك عن سعيد بن إياس الجريري عن أبي ندرة عن أبي سعيد الخدري قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا استجد ثوبا سماه باسمه عمامة قميصا أو رداء ثم يقول اللهم لك الحمد كما كسوتنيه أسألك خيره وخير ما صنع له وأعوذ بك من شره وشر ما صنع له wannan hadisin shi ma hadisi ne ingantacce imam tirmidhi ya fitar da shi a cikin jami'in shi kitabul libas babu ma ja'a fil qamis imam imam albani al-allama albani ya inganta shi a cikin صحيح وضعيف نا سنن الترمذي نا حديث ne ingantacce a sayyidin abi hadisin abi sa'id al-khudri qala kana rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma'aikin Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi ya kasance shine wana kana kenan sai ruwa ya kasance hali shi haka yake kullum izastajadda thawba ai idza labita thawban jadida shine mana idza stajadda thawban annabi sallallahu alaihi idan ya sanya tufafi sabo sammahu bismihi sai ya kiraye shi da sunan shi to wannan abin da zai biyo tafsiri ne na sammahu bismihi sai ya ce imamatan kine zaman turawani ne kamisan riga ce rida'an wato mayafi ne manzo sallama sai ya ambace shi summa yaqulu sanan sai ya ce Allahumma lakal hamdu ya Allah godiya na gare ka kama ka sautanihi kamar yadda ka fatar da ni shi kenan kama ka sautani hadhihi imama misali kaga ai sammahu bismihi ko Allahumma lakal hamdu kama ka sautani hadihil imama ko kama ka sautani a hadal kamis ko kuma kama ka sautani hazar rida kina ya Allah godiya na gare ka kamar yadda ka tufatar da ni wannan tufar ka faɗi sunanta an fahimta ko kuma ya kasance da farko sai ka kirayi sunan abin sai ka ce wannan rigar ko wannan takalmin ko kuma wannan wandan ko wannan mayafin sai ka ce Allahumma lakal hamdu kama ka sautani hi shi in kenan sai koma zuwa gare shi kina Allah godiya na gare ka kamar yadda ka tafatar da ni shi ina ta gani shi ne mana fasammahu bismi wasu na cewa wani sallallahu alaihi wasallam duk wanda yayi sai ya sa mushi wani suna ba sunan shi ba wai ya samu shi wani sunan shi kaza wani sunan shi kaza domin suka ce abinda abinda ake ne samahu bismihi zai kirayi abin in riga ce ce riga in wando ne ce wando in mayafi ne sai ce mayafi sai ce ya Allah ina gode maka game da ka tufatar da ni wannan tifa tufa wanda ka tufatar da ita riga ce wando ne rawani ne da sauransu kuma wannan ya kai mutum ya gode wa Allah akan haka sai da Allah ta'ala mana ya tufatar da kai wannan tufar da zaka sa da ce Allah ta'ala zai mu'amalanci ɗiyan adam da sauran irin dabbobi a ce yadda suke tahiya tumbura haka kowa mu ma haka miki kaga abin in ka hararo wancan zaka gani imar kuma wannan an za ce ka saura kowa haka za a rika yawo babu tufa kaga abin amma kaga ta wanda zaka fahimci ashe tufa ni'ima ce ba karami ba tufa aba ce wanda ya kamata a gode wa Allah akan haka na haka Allah ta'ala yake cewa ya bani adama qad anzalna alaikum libasan yuwari sawatikum wa risha yace wa libasu taqwa zalika khair zalika min ayati llahi la'allahum yadhakkarun Allah ce ya bani adama ya kudiyan adam qad anzalna alaikum libasan Allah ce haƙiƙa mun samar muku tufa wadda za ku sa yuwari sau'atikum mana wanda zai rihe muku wato al'auraku warisha kenan da kuma tufa ta yin ado nima ne daga Allah subhanahu wataala samu mana da wannan Allah ya ce wa libasu taqwa zalika khair amma dai tufa ta tsoron Allah ta fi wannan tufar ta rufe abin da ya shafi tsaraici da sauransu Allah ce zalika min ayatin lahi la'allahum yadhakkarun yana daga cikin alamomi ayoyi ni'imar Allah dan mu wa'aztu mu tintintini mu godewa akan Allah mu godewa Allah akan haka kamar da Allah subhanahu wataala yake faɗa shi ma wani hadisi qudsi manzo yake cewa ya ya ibadi kenan ruwaya daga Allah kenan hadisi na qudsi Allah yake cewa ya ibadi kullukum arin illa man kasautuhu fastaksuni aksuku gaba ɗayanku Allah ya ce ku ya ku bayina ku mana zirkuke ba ku da tufafi sai wanda na tufatar da na tufatar da shi ku nemi tufatarwa ta zan tufatar da ku na haka tufatarwa ni'ima ne daga Allah subhanahu wataala kenan shine zaka ce idan Allah ya maka tufa sabo to kawai ba sawa ba za ka yi kamar da yawa daga cikin mutane wani in yi tuhon sabo shi bai damu ba kawai koyi ga kawai a lalle shi ya iya zaɓin kaya ko ya iya zaɓin tufa ko ya iya zaɓin launi ko ne ke zo mishi ya rika tunanin wannan telan ƙwararre ne ya ƙware wajen iya ɗinki ko ne ke bakka tunato wannan ni'imar zuwa so duk lokacin da za ka sa tufa kai wani addu'ar Allahumma lakal hamdu kama ka sautanihi sai ka ce as'aluka khairahu wa khaira ma suni ala ya Allah ina roƙonka alkhairin wannan tufar da ka tufatar da ni ita domin daga cikin alkhairin ta kaga akwai rihi al'aura ko akwai ado akwai kariya da za ta baka da wani za'i ko dari ko abubuwan da gasu dai kala kala to kana roƙon Allah duk alkhairin da yake tare da ita alkhairin ta da kuma alkhairin da aka kera ta da shi kina duk wani alkhairin da yake ciki Allah ta'ala ya hada ka da shi sai ka ce wa a'udhu bika min sharrihi wa sharri ma suni ala ya Allah ina neman tsari daga gare ka daga sharrin wannan tufar domin tufar akwai sharri a tare irin sharri na shuhura inda wani shiga in ka kai da kanka zaka ji kana jin ba lafiya ba sai ka rika doro ko ka girma kai zai shige ka ko kuma ka sa tufa na shuhura ko kuma ma ka bar shi rika jan kasa daga cikin sharrin tufa da abin da ya kama da wannan to kana neman Allah daga tsarin wannan da kuma ma'ana sharrin shi tufar da sharrin da aka kera shi da shi naka wannan shine abin da ya kamata kenan mutum ya yi kaga a ciki ka kuma zuwa ga Allah ta bangarori guda uku na farko a wajen tufar ma'ana ka da shi zuwa ga Allah ba iya iyawa ka bace ba dabara ka bace a ka ce Allah kai ne ka tawatar da ni shi ka ka yi itirafi da wannan ni'imar kuma ka koma zuwa ga Allah da neman alkhairin ta kuma hallau ka koma zuwa ga Allah da Allah ta'ala ya tsare ka akwai shari'a tare da ita ga addu'a ce wadda take ta kunshi abubuwa da dama imam abu dawud yayin da ya rawaici wannan hadithin a cikin sunan ɗin shi sai ya ƙara sai ce ƙala abu nadra كان أصحاب رس... كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إذا لبس أحدهم ثوبا جديدا قيل لا تب لي ويخلف الله تعالى to wannan kuma mana imam abu dawud da ya zo da wannan hadisin cewa idan kai kasa ga addu'ar da zaka yi yace to kuma sahaban annabi sallallahu alaihi wa sallama sun kasance idan kuma shi wanda ya san ku kuwa gan shi ya sa tufafi sabi ko kuma ga addu'ar da za ku mishi shi ga addu'ar da zai yi ko kuma ga addu'ar da za ku yi shi ka cewa sabanin sallallahu alaihi sun kasance idan ɗayan su ya sa tufa sabuwa sai su ce mishi tubuli ma'ana ka tsufantar da shi ma'ana Allah sa a tsufar da shi lafiya yana ga a Hausa ma akwai ni kalma da ake faɗa mishi ga wannan Allah sa a tsufar da shi ko to malamai suka ce a cikin wannan addu'a ce babba na kana ma mutum addu'ar tsawon kwanakai domin ba kowane tufa bane yake lalacewa nan da nan kenan zai ɗauki lokaci to kana ce Allah sai ya tsohar da shi kenan Allah ba shi tsawon kwanakai kuma a cikin lahiya a cikin yanayi mafi kyau kuma ka ce mishi wa yukhlifu wa yukhlifu Allah ta'ala Allah ta'ala kuma ya maye maka da shi kenan ka tsohar da shi kuma Allah ta'ala ya baka ikon samun wani shi kuma malamai suka ce a cikin wannan yake nuna maka wato duk abubuwan da shari'a take karantarwa a ciki akwai nuna haɗin kai tsakankanin musulmai da son juna da soma juna alkhairi saɓanin a ce in kaga wani ɗan uwanka ya yi sabbin kaya tunda shi wani in wani ya sabbin kaya ma abin tsone mishi da yake wani ya yi sabbin kaya wani ya yi kaza wani ya yi kaza wani ya yi kaza abin da yake wajibi a gare ka duk wata ni'ima da ka gani a wajen dan uwanka musulmi ka mishi addu'a ta alkhairi Allah ya sa ya tsohuwar lahiya Allah ya sa ci moriyar shi kamar yadda muka aka saba yi kuma wani yakan sa a yi nisa da hasada daga kenan waɗannan su ne a addu'o'in da shi wanda ya sa sabon tufan da kuma ya kamata kuma shi ma idan ya sa a mishi akwai wani hadisi ya zo wanda yake da irin wannan ma'ana wanda imamul hakim ya rawace shi daga mu'az bin anas a cikin hadisin yana bayanin girman ladan wanda ya addu'ar addu'a mai irin wannan ma'ana mana idan mutum ka saka ce allahumma lakal hamd kama ka sautanihi as'aluka khairahu wa khaira ma suni ala wa a'udhu bika min sharrihi wa sharri ma suni ala wannan addu'ar in kai to akwai kuma gwaggwaban lada wanda za a baka daga wajen Allah subhanahu wa ta'ala shi ne hadisin mu'az ɗan anas ya ce annabi sallallahu alaihi wa sallam yake cewa man akala fa'ama faƙala alhamdulillahi alladhi at'amani hadha warzaqanihi min ghairi hawlin mini wala quwwa manzo ce gufira lahu ma taqaddama min dhanbi duk mutumin da ya ci abinci sai ya ciye wannan addu'a godiya ta tabbata ga Allah wanda ya ciyar da ni wannan abincin kuma ya arzuta ni ba tare da ƙarfi na ba ko dubara ta to duk mutumin da ya ci abinci wannan za a gafarta mishi abin da ya gabata daga zanubban shi to mahallin shahid a cikin hadisin sai ke cewa wa man labisa thawba duk mutumin da ya sa tufafi faqala shi ma sai ya ce alhamdulillahi alladhi kasani hadha min ghairi haulin minni wala quwwa shi ma gufira lahu ma taqaddama min dhanbi duk mutumin da ya sa tuhaye wannan addu'ar to shi ma za a gafarta mishi abin da ya gabata wato na rage zunubin shi kaga kaga wannan sunna ce ta nan sallama ga alkhairin da zaka samu kuma ga irin babban ladan da zaka samu sai hadisi na gaba حديث رسالة لدى مالك شوى حدثنا هشام بن يونس الكوفي قال حدثنا قال القاسم بن مالك المازني عن الجريري عن أبي نضرة عن أبي سعيد الخدري عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه معنى وأن إسناد kenan kwatankwacin hadisin da ya gabata kenan ya kawo isnadi ne guda biyu ya kawo shi da matani guda ɗaya shine ya ƙara maimaita isnadin na biyu anan ملك حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا معاذ, معاذ بن هشام قال حدثني أبي أن قتادة أن أنس بن مالك قال كان أحب الثياب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يلبسه الحبرة حديث أنس بن مالك يقول كان أحب الثياب يا كسن في سويون تها ila rasulillahi sallallahu alaihi wasallama zuwa ga annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam yalbasuhu wanda zai sa shi alhibara hibara bi kasri alha'i wa fatihi alya'i wa hiya thiyabun min min naw'i burud alyaman wato ita wannan hibara nau'i ne na tuha wanda kenan alburda irin manyan riguna wanda ake kera su a yaman ana yin su da kattan ko da abduga ko abin da ya yi kama da haka wata habir kuma shine at-tazyin wa tahsin shine tahbir kenan annabi sallallahu alaihi yana daga cikin mafificen kayan da yake so ko suke burge shi ita ce hibara mana wannan nau'in na babbar riga wadda aka kawata ta da zane a jikinta ita ce hibara na ta fahimta malamai suka ce kenan sallallahu salama yana son wato riga mai zane kuma yana son riga fara farakan yana son farakan kuma yana son wannan nau'i yana daga cikin mafifitan kaya a wajen shi hibara da kuma albid sallallahu alaihi wa alihi wa sallama نعم مالك حدثنا محمد بن غيلان قال حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا سفيان عن عون بن أبي جهيفة عن أبيه قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم وعليه حلة حمراء كأني أنظر إلى بريك ساقيه قال سفيان أراها حبرا آه شمعنا حديث حديث إنجا تشي إمام البخاري يا فتر الشيء كتاب الصلاة باب الصلاة في الثوب الأحمر نعم حديث أبي جهيفة شكما لك بابا شيء رأيت النبي صلى الله عليه وسلم na ga ma'aikin Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi wa alaihi hullatun hamra mana yana sanye da kwamfule jajaye a nan hulla hamra mana wato kaya ne waɗanda suna da shar-shar ja game da balimis kai bayani domin salama ya hana sanya jajja wurkin naka din da ka ji an ce ya sa jajayen kaya to jajaye ne waɗanda mana wani launi ne mai sharshar ja sai ce ka an ne an zuru ila sa ila bariƙi saƙaihi sai ce ni kamar ina ganin ƙyallin ƙwabirin annabi sallallahu alaihi wa sallama mana kamar da hadisan da sai gabata ne ina da sallallahu alaihi jikin shi yake haskawa huskan shi ko inan shi ƙyalli yake to haka na annabi sallallahu wato tufar shi yakan tsaida ta ne zuwa ga rabin kwabri kamar da ya faɗa cewa saubul mu'min ila nisfi saq ila nisfi saq ma'ana tuhar mumini zuwa ga rabin kwabri to wannan kayan complain da yasa ma'ana tufar tashi ko mu ce gapton ko wandan daidai ma'ana ya kai rabin kwabri a rabin kwabri yake to ga sauran kwabrin kuma zai bayyana ko to shi nake ta gane sallama a cikin wannan nau'i na kaya sai ya ce kamar ma yanzu gani nan an zuru ila bariki saƙahi kamar ina ganin ƙyalli da walƙawa da haske na ƙwabrin shi ƙawar sufiyan sufiyan yake cewa uraha hibra ma'ana dai ina ganin cewa wato ya ce hullatun hamra ko kumfule ja ya ce yana ganin cewa hibara ce hibara kuma ita ce mai wani launi ja da wani launi daban an fahimta na ganin sallallahu alaihi kenan yana ma'ana wato tufar ga inda take tsayawa kuma yana sa launi irin wannan ya sa ja da wani launi jajjawur ne wato aka hana mutum ya sanya حدثنا علي بن خشرم قال حدثنا عيسى بن يونس عن إسرائيل عن أبي إسحاق عن البراء بن آزب قال ما رأيت أحدا من الناس أحسن من حلة حمراء من رسول الله صلى الله عليه وسلم إن كانت جمته لتضرب قريبا من منكبيه a shi ma wani hadisi ne ingantacce a kharajahul bukhari fi kitabin libas babul ja'ad na kenan a wannan hadisin na albara dan azib yake cewa ma ra'aitu ahadan minan nasi ahsan min hullatin hamra min rasulillahi sallallahu alaihi wasallam yace da dai ban taba ganin ba wani mafi kyawu a cikin waɗansu komple na kaya jajaye da wani launi daban kenan kamar da ya gabata min rasulullah sallallahu alaihi daga annabi sallallahu alaihi wasallam ban taba ganin wani ba wanda ya kai kyawo irin nashi a wannan yanayi da yake a wannan halin da yake na sanya waɗannan kayayyaki sai ce in kanat jummatuhu yace da yake ya kasance mana a yanayin da na ganshi kuma gashin kanshi qariban min mankibaihi yana kusa da kafadin shi shi wannan lamarin gashi bayanan shi ya gabata ina ta gani da aka sha mahallin shahidai na sallallahu yakan sa komple da jiga da wando iri daya kuma akan samu wani launi a cikin shi na muna ya kara ko na ga shi wannan babin bai ya kare bai da na so a ce mun kare shi mu kara hadisi ɗaya ko biyu نعم حديثنا كما مالك حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد الرحمن بن المهدي قال حدثنا عبيد الله بن اياد عن أبيه عن أبي رمثة قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم وعليه بردان أخضران حديث أبي رمثة يكتوى رأيت النبي صلى الله عليه وسلم ناغا مائكين الله سيرا دا أمنشن الله ستبتا أغريش وعليه برداني yana sanye da wato tufafi guda biyu idan aka ce burd to tufafi ne mai zane a jikin shi kenan akhdarani kenan tufafi ne mai zane mai tsawon zane wadanda sun fasara cewa tsanwa ne khalis amma dai malaman luga sun jarar cewa idan aka ce burd to ana nihin wato tufa ne amma da zane a jikin shi da haka ya ga annabi sallallahu sallama yana sanye da wannan tifa kenan duka da kamar yadda zamu gani wato irin launinnuka da kuma nau'uka kenan ko zamanto nau'in kayan ko irin dimkin da sauransu kenan hadisin dai ko ko mu ce babin yana zakkara mana waɗannan ne ina gane kamata mu tsaya saboda hadisin mai zawa akwai ɗan bayanai akan shi na kina insha Allah sai mu tsaya a nan darasi na gaba sai mu ci gaba a cikin dai shi wannan baban da yake mana bayani game da abin da ya shahi tuha na annabi sallallahu alaihi wa sallama kenan kalatta da kuma nau'inta da sauransu abinda muka ji na daidai Allah ta'ala ya bamu ladan kuskure Allah ya gafarta mana Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث أصلي لنا أمورنا كلها ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين اللهم آمنا في أوطاننا اللهم آمنا في أوطاننا اللهم آمنا في أوطاننا وأصل أئمتنا وولاة أمورنا واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رداك يا رب العالمين اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم إنا نسألك بأننا نشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته